أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami a jamhuriyar nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 215 kenan kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya mas'alar da za mu tashi akan ta a cikin suratu safat ne a mas'ala ta 932 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha da muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan an ka ce kaifa shawara ibrahim waladahu ya aka annabi ibrahim ya shawara da ɗansa an gane ko annabi isma'il kenan alaihi assalam fi dhabhihi a lokacin da ya zo lokacin da zai yanka shi bi qaulihi lokacin da yace fanzur ka kalla ma za tara mi kake gani ma annahu kana hatman ala ibrahim tare da cewa abu ne wanda ya kasance hatman tilas doli ala ibrahim ga annabi ibrahim akan annabi ibrahim li'annahu amara bih li'annahu umira bihi domin Allah ne masa umurni kenan ya zan wajibi akan sa li'anna ma'ana qawlihi domin ma'anar fadar da annabi ibrahim ya ce inni ara fil manami ni ina gani a cikin bacci anni azbahuka cewa ni ina yanka ka kenan ya ce annahu umira bi zabhihi fil manam Allah ya umurci annabi Ibrahim ya yanka ɗansa a cikin wato bacci kenan wa ru'yal anbiya'i haqqun mafarki annabawa kuma gaskiya ne fa idza ra'aw shay'an min al manam idan suka ga abu a cikin mafarki fa aluhu za su aikata shi fil yaqzati a lokacin da suka tashi daga bacci suke falke kenan kaza qalahu qatada kama haka ne qatada yace والدليل على أن منامه كان وحيا abinda ke nuna wahyi wato manamahu abinda annabi Ibrahim ya gani a cikin baccin sa kenan kana wahyan wahayina bil amri da umurni ya yanka dan sa bil zabhi kenan ya yanka dan sa wato eh qauluhu eh fadar Allah subhanahu wataala inda ce ya abatif al ma tu'mar shi annabi Isma'il sai ya ce ma babansa ya abatif al ma tu'mar ina fata an fahimce ni wato da ya ci masa ya abati ya kai babana if'al ko ko in za a hada sai a ce ya abati if'al ba a ce ya abati if'al in hada za a sai a ce ya abati if'al ma tu'mar domin hamzatu waslin na yana da kyau dalibin ilimi ya koma ya karatu wajen malamai ya san yadda ake karantawa kai ya je ya abin nan ya abati if'al ma tu'mar ya kai baba ka aikata abin da an ka umurce ka ta ibnu amir da abu jafar suna karantawa ya abata ya abata ya abata kaka jona karanta ya abata kace to hanan an yi banna ya abati fa'al ma tu'mar kuma anan inda yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara idan muka duba akwai qira'a fanzur ma za turi hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fanzur ka kalla ma za turi mi za a nuna maka an gane ko wace shawara ce za a baka kenan ko ma za turi mi aka nuna maka kenan wannan yaron wahayi na domin shi yaron za a iya nuna mishi ma yayi biyayya ga babansa wahayi na ilhama ma za ta ra kuma mi za ka gani da haka kirawo in buci karo da juna ba kan wani zai ce waɗannan kira'o'in sun ci karo wato da juna na'am wannan shine abin da malam ya kawo game da wannan mas'ala yana nuna cewa abin da ya gani wahayi na don shi dan ya ce fanzur da ya ce fanzur ma za ta ra ko fanzur ma za turi a cikin qira'ata wato abin nan Hamza da Kisa'i da Khalaf sai ce ya abatif almatu Umar baba ka aikata abin da an ka umurce ka wannan ya nuna umurni na Allah to wannan shine malam yace to kulna za mu ce lam yushawirhu annabi Ibrahim da yace mai fanzur ba shawara ce yabba ɗansa ba liyarja ila ra'ayi fi zalika dan ya dawo daga ra'ayinsa in yaron yace ba zai yadda ba sai ya bari ya daina walakin li ya'lamu ma indahu min as-sabr dan ya fahimci abin da ke tare da ɗansa na hakuri fi ma nazala bihi na daga abin da ya sauka ga dan nasa min bala'illahi na jarabawa ta Allah ta'ala madaukakin sarki fayathbutu qadamuhu fayuthbitu qadamuhu sai annabi Ibrahim ya tabbatar da dogaran ɗansa in jazi'a idan yayi raki ya ji tsoro wa yu'ammina wa ya amana alaihi zalal kenan ya amince ga rashin samun kuskure gare shi an gane ko in sabara idan yayi hakuri wa sallama ya mika al'amari ga Allah wal ya'lam al qissa dan kuma dan ya san kissan labarin fa yuwattina nafsahu ala dhabhi ya shirya ma kansa wattana asalin watan shine zama ma'ana ya shirya ma kansa ala dhabhi akan yankan domin in ka san da abu zai kasance kenan kana iya shirya mishi wa yuhawwinuhu alaiha dan ya sauƙaƙa mishi wannan yankan da zai yi an gane ko domin na domini shi kuma zuwa ga alal mautu kenan alaiha kenan zuwa ga mutuwa tunda ya an yanka shi zai mutu yace to fayal qalbala a sai ya hadu da jarabawa ta Allah wa hokal musta'nasi bihi kamar dai wanda ya samu natsuwa ya ma saba da abin wa yaktasibu thawaba ya samu lada bilin qiyadi saboda yayi biyayya wa sabri kuma ya hakuri li amrillahi ta'ala ga al'amarin Allah qabla nuzulihi kafin ma al'amarin Allah ya zo ya shirya kuma ya yadda wal yakuna sunnatan fil mushawara kuma dan saboda ma ya zamanto sunna ce ta ba da shawara a cikin waɗannan al'amura ba da shawara amma ba don cilas bane sai ka ɗauki abin da aka faɗa faqad qila an kace law shawara adamul mala'ikata da annabi adamu da yayi shawara da mala'iku fi akli shajarati a cikin ittanya lama farata minhu zalika da kuma wato wannan bai faru gare shi ba kinan ya kamata a ce ya wato ya shawarce su da ya shawarce su da sun ce masa a'a ala ayyati hal tunda Allah riga ya kaddara wannan kuma babu dubara sai abin ya riga ya kasance ina fata an fahimci ni na'am shi yasa wato sha'ir ce shawir siwaka idza nabatka na'ibatun yawman wa in kunta min ahli al-mashurati an gane ko fal ainu tanzuru minha madana wa na'a wala tara nafsaha illa bi mir'ati sha'ir ce shawir siwaka kai shawara da waninka idza nabatka na'ibatun idan wata musiba ta zo maka wani al'amari sabo ya zo ma asalin na'iba dai musiba amma yana nufin duk wani al'amari da wanda ya rike ta gare ka to kai shawara da waninka amma nan ana nufin wanda ya san al'amari kuma wanda kai yadda da ilimin sa a cikin wannan al'amarin don ba a zuwa a tambayi malami kan al'amarin likitanci ko ya bada shawara wani lokacin in dai abin da ya shafi maganin da a ne to me ya sani cikin maganin amma ana iya tambayar shi game da hukunci na shari'a ko ko me yake gani ga waɗansu al'amura waɗanda yana da tacewa a ciki ya san su amma in malami ne wanda ya karanta likitanci ba matsala kenan ta fuskar tambayar da za a yi masa ta fuskar likitanci kuma abin akwai abin da zai ƙara na addini sai ya ƙara to shayar da yace shawuri siwa ka idana batka ra'ibatun kuma shawara tana buƙatar mutumin da zaka zaka neman shawara gare shi zaman to kana da hasashen cewa mutumin nan mutumin kirki ne baya dauke da wani gilli da keta game da kai don yana iya baka mummunar shawara almuhimmu da sha'ir yace shawuri siwa ka idana batka na'ibatun yawman kayi shawara da waninka idan wata wato abin nan ta zo maka wa in kunta min ahlil mashurati ko da ka kasance da mutanen da ake karɓar shawarar su kiran ko da kai ana karɓar shawarar ka to kai ma ka nemi shawarar wani domin mi inji sha'ir fala ainu tanzuru minha madana wa na'a domin ido yana kallon abin da yayi kusa da shi da abin da yayi nesa wala tara nafsaha illa bi mir'ati amma idon baya ganin kansa in ba wato cikin madubi ba ma'ana ijiya tana iya ganin waɗansu abubuwa wani kai kana iya ganin mu mutane waɗansu wani abu amma kai baka iya ganin kanka wani abu sai an gaya maka ma'ana kuma ba dole bane an gaya maka shawara ka ɗauka almuhimmu dai hanya ce ta wato neman sanin ra'ayuka wallahu ta'ala alam wanda kuma za ku ga majalisu da aka kafa na, dokoki turawa da mataran da sun kafa majalisu na neman shawara da kawo ra'ayuka daban-daban da haka ne suke kokari kasashen suna ci gaba mu kuma da tafiya ta addini da tafiya ta kasashen mu wannan ne ba a aiki da shi ba a aiki da shawarorin jama'a kawai abin da wani yake so shine yake yi shesa kullun da an fara aikin al'amarin sai ya lalace saboda mutane ba su yarda da abin ba ba a yi shawara ba a kawo ilimi ba a nemo masana ba sun ba da shawarar su sai a tafi a yi abubuwa ga sunan ba kai ba digi illa man rahimallah mas'ala ta gaba mas'ala ta 933 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala lahu ya aka yace ma ɗansa qad wato Allah yace ma annabi Ibrahim kidan qad saddaqta ru'ya ka gaskata mafalki wa inna ma yakunu musaddiqan laha to tana yawa a ce annabi Ibrahim ya gaskata ta law law wujida minhu dhabh da ya yanka ɗansa walam yujad kuma bai gaskata ba yace to kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi qad fa'alta ghayata ma fi wus'ika ka aikata abinda iya kokarinka mimma yaf'aluhu adh-dhabihu na daga abinda mai yankawa yake aikatawa kenan wanda anka ce yanka kai iya abinda zai iya yi min ilqa'i waladika ka kwantar da danka wa imrari shafrati ala halqihi ka imrar juyarwa a ce ka shudarwa daga marrani abu ya shude ka juyar da kenan yuka an gane ko ashafra na ana nufin yuka ko wuka kuma yanzu larabcin zamani ana amfani da ita da layi na kiran salula ana kiran shi shafra ala halqihi akan wuyansa kina ibrahim ya jujjuya yuka akan wuyansa walakin allah ta'ala sai dai allah madaukakin sarki mana ash-shafra ya hana yuka an taqta'a ta yanka wuyan wakila an kace innal ladhi ra'ahu fil manam abinda annabi ibrahim ya gani a cikin mafarki mu'alajata dhabh faqat ya ga cewa yana yankawa la iraqata dam amma cikin mafarkin bai ga jini na zuba ba kenan to har ya kawo wannan wurin kuma ya aikata tunda ya ga wukar tana kai da kawo amma bai ga jini ba to shikenan kuma lalle Allah ya nuna mishi ga wukar tana kai da kawo amma jinin da bai gani ba cikin mafarki bai zo ba wannan wani ijtihadi ne na malamai wallahu ta'ala alam malam yace to wa qad fa'ala zalika fil yaqza annabi ibrahim ya aikata hakan shine wato juyar da yukan fa kana musaddiqan liru'ya ya gaskatar da wato wannan mafalki ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda wato abin nan ya kawo amma abinda zamu ƙara kalma ta ar-ru'ya waɗansu suna cewa tana nufin kawai abinda aka gani a cikin mafarki amma zance mafi inganci ar-ru'ya tana iya ɗauka abinda ma ba cikin mafarki ba ko da kana falke ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da anka Isra'i da Mi'raji da shi anka cewa ma ja'alna ar-ru'ya allati arinaka illa fitnatan lin-nas kaga nan ru'ya nan ba ana nufin abinda ya gani cikin mafarki ba shi yasa waɗansu ka ce ai cikin mafarki da aka tafi da ruhin sani aka yi Isra'i amma zance mafi inganci gaba ɗaya ne don Allah ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga bawansa sarki ya tabbata ga ubangiji wanda asra bi abdihi yayi isra'i tafiyar dare da bawansa to kaga an ce bawa kuma kamar da Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin adwa'ul bayan ya nuna yace bawa ana nufin jiki da kuma ruhi domin ba a kiran ruhi bawa shi kadai ba a kiran jiki shi kadai bawa sai an hada guda biyu sai a ce bawa akwai dai maganganu daban-daban wallahu ta'ala alam To, mas'ala ta gaba, mas'ala ta 934 malam ya ce fa in kila idan aka ce aina jawabu lamma, ina jawabi na lamma domin lamma tana daga cikin abin da ke bukatar jawabi a larabci kenan. Fi qaulihi a cikin fadar Allah ta'ala madaukakin sarki falamma aslama lokacin da sun ka miƙa wuya ga Allah, Annabi Ibrahim ya miƙa wuya ya yarda zai yanka ɗansa ya kwantar da shi shi kuma ɗan ya miƙa wuya ya yarda za a yanka shi. To ina jawabinta yace kulna za mu ce qila huwa mahdhufun. Waɗansu malamai sun ka ce mahdhufun an shafe shi taqdiruhu wato yadda za a kaddara shi falan ma aslama kinan istabshara sai suka yi bushara waqtabata suka yi farin ciki wa shakara Allah ta'ala sai suka gode ma Allah sai an yi hattara istabshara alif na mutum biyu ne waqtabata alif ta mutum biyu ce wa shakara Allah ta'ala nan ma alif ta mutum biyu ce suka gode ma Allah da da uba kenan alama an'ama bihi alaihi ma akan abin da Allah ya musu ni'ima min alfida'i wato na fansa aw taqdiruhu koko a ce sa'ida sai suka yi farin ciki kenan falan ma aslama sa'ida aw ajzala thawabahuma kenan lokacin da sun ka miƙa waya falan ma aslama ajzala thawabahuma kenan sai Allah ya cika musu da su Wakila waɗansu malamai sun ka ce aljawabu shi jawabi huwa wato qauluhu ta'ala ita ce fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa nadainahu kenan kenan falan ma aslama wa nadainahu wal wawu za'ida nan wawun za'ida ce an ce za'ida ba cikin Qur'ani ba ana nufin a larabce a tsarin laraba ba sai an kawo ta ba shine abin da ake nufi kama fi qaul imrul qais kamar da zo a cikin magana ta umrul qais falamma ajazna sahatal hayy ma'ana lokacin da ajazna ajaza shine ketarawa ko kuma wucewa ko kace kayan ke daji lokacin da mun ka ketare sahatal hayy wato farfajiyar nan ta unguwarsu ko ƙauyen su ita budurwarsa wanta habina batnu khibtin zi hiqaqin a kankali ina fata an fahimce ni wanta hakinan ya kama hanya an gane ko bina shi raƙuminsu sai ya kama hanya da su daga nahiya ne inta hakinan bina wanta ha bina batna khibtin wani wuri da ake ce ma batna khibtin zi khifafin an gane ko nan ya karanta ya kawo shi khifafin an gane ko kenan in zi khifafin ne yana komawa zuwa ga shi raƙumin da yake tare da su mai khuffi kenan a kankali wanda yake ta rayuwa wato a kankali wanda yake na mai tafshi kenan an gane ko ma'ana raƙumin da ya ɗauke su idan yana taka ƙasa zaka ga kamar wato fatar jikinsa tana abin nan fatar wannan kafafun tana sadewa da ƙasa an gane ko to amma ni dai riwaya da ni sani wanta habina batna khibtin ذي وانتهى بنا بطل خبتين ذي حقاق نسنشي ذي حقاق أقنقلي شيني واتو حقاق malamai sun kace rere ake nufi a kankali wanda yake duddulallin rere wanda yake na da sanyi mai darjewa kaga ibrahim kaiso dai ya san yadda ake jin dadin duniya ai falan ma ajazna sahatal hayy lokacin da mun ka wuce wato wurin da suke wato kauyen su ko ungo su ko wato mazaunin su intaha ai kaza na qalahu kenan da an ka ce wantaha kenan intaha ne kenan falamma sai an kawo wawun to asalin shi falamma ajazna sahatal hayy intaha kaza na qalahu ibn al-anbari fi sharhi kama haka ne ibn al-anbari ya kawo shi a cikin sharhin sa mai so ya koma cikin mu'allaqat zai ga wato wannan baitin da sharhuka to wannan kuma idan muka duba su malaman kufa su suke da irin wannan ra'ayi na cewa ita wawun wato wana dainahu kenan misali shine al-jawab na lamma su kuma basriyun malaman basra suna ganin jawabin ta an shafi kamar yadda a cikin suratu yusuf zaka ga falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb sun kace jawab lamma an shafe shi anan sun kace a wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb shine jawabi wawun kawai ta zo da litta'kidi koko an kara ta ne sila ce amma dai ba a buƙatar dole sai an kawo ta wato a larabce amma dai an kawo ta saboda wata wato wani nau'i na balaga kinan falan ma zahabu bihi ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub mai son tawjihul qira'at cikin i'rabi ya koma cikin ad-durr al-masun fi ulum al-kitab al-maknun na al-shaykh as-samin al-halabi da al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi da al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na ustadu wato ad-doktor Umar Salim Bazimol wannan kaɗan daga cikin suna ne bayar ba dole bar sai su akwai littattafai da dama mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 935 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fi qissati Ibrahim alaihi salam a cikin qissata annabi Ibrahim kadhalika najzil muhsinin a cikin suratul safat aya ta 110 wa fi ghairiha amma wani ta min alqisas na kissoshin annabawa da suka zo qablaha gabanin qissa ta annabi Ibrahim wa ba'daha da bayanta inna kadhalika najzil muhsinin to me yasa nan dai abba kawo inna ba yace kulna za mu ce lamma sabaka lokacin da ya gabata fi qissati Ibrahim alaihi salam a cikin kissa ta Annabi Ibrahim marratan so daya inna kadhalika najzil muhsinin wato a aya ta 80 an ce inna kadhalika najzil muhsinin to tarahahu fi thani kinan sai an ce tarahahu shine ya jefar da shi amma na ana rufin bai kawo shi ba takhfifan dan sauƙaƙar da magana واختصارا kuma saboda takaita magana waqtifa'an bi dhikrihi marratan kuma ya wadato da ba sai ya sake ambata inna ba saboda ya ambace shi tan farko bi khilafi sa'iril wato alqisas sabanin saurin kissoshi da ba a kawo ba inna kadhalika najzil muhsinin sannan a kawo kadhalika najzil muhsinin kenan sai mun to dan takhfifi ne da ikhtisari wannan abin da ya kawo kenan kuma mai har da alqur'ani sai ka riki in ka zo cikin kissa annabi ibrahim wuri na farko inna kadhalika najzil muhsinin wuri na biyu kuma kadhalika najzil muhsinin wallahu ta'ala alam eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 936 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa inna lutan laminal mursalin annabi nuhu yana daga cikin annabi lutu yana daga cikin manzanni tabbas idh najjaynahu wa ahlihi ajma'in lokacin da mun ka tseratar da shi da iyalansa ajma'ina gaba ɗaya wa huwa kana min al-mursalina to shi annabi Lut ya kasance daga cikin manzanni qabla zamani tanjiya kafin lokacin da za a tsiratar da shi shine tanjiya kenan daga najjayu najji tanjiyatan ne tunda an ce id najjaynahu la min al-mursalina id najjaynahu malam yace kulna zamu ce qauluhu fadar Allah subhanahu wataala id najjaynahu lokacin da mun tsoratar da shi as-safat aya ta 134 la yata'allaqu bima qablahu bai da alaka da abin da ya gabace shi bal yata'allaqu bi mahdhufin to yana da alaka ne da wata kalma wadda an ka shafe taqdiruhu za a kaddara ta wadhkur lahum ya muhammad ya kai muhammadu ka ambata musu id najjaynahu lokacin da mun tsiratar da shi domin ba lokacin da an ka tsiratar da shi bane kawai yake manzo kafin ba a tsiratar da shi ai sai da wa'azi da awa ayoyin qur'ani sun yi bayanin wannan aw an amna alaihi ko kuka ce wato abinda za a kaddara shine mun yi ni'ima a gare shi shi annabi wato lutu kenan iz najjaynahu lokacin da mun ka ni'ima mun ka tsiratar da shi to amma ai kuma kafin ma a tsiratar da shi an yi masa ni'ima amma tana yi wannan an faɗi ni'iman ne saboda tana da wani abu da ya keɓance ta da sauran ni'imomi wa kaza su'alu fi qawlihi ta'ala kuma kamar haka ne tambayar da za ta zo misali a cikin fadar Allah subhanahu wataala wa inna yunus lamin al-mursalin annabi yunus yana daga cikin manzanni an gane ko iz abaka ila al-fulk al-mashhun lokacin da ya tsira abaka kenan kamar ya tsire kenan ma'ana ya bar wurin wa'azinsa ya bar wurin da'awa Allah bai masa umarni ba shi ko annabi baya fita sai an yi masa umarni kenan a bakanan kamar bawa ne wanda ya gudu ila al-fulk al-mashhun zuwa ga al-fulk wato jirgin jirgin ruwa al-mashhun wanda an cika shi shaƙe da mutane shi yasa ake kiran babban mota ko trailer shahina wadda tana motar ɗaukar kaya ina fata an fahimce ni ashahnu kuma yanzu a larabcin zamani suna amfani da shi wato wajen sanya salula a cikin caji ko charge saboda za a yi mata lodin wuta ne daga nan da aka ɗauko wannan ko kuma shahan za a cika ta abinda za a tsaga a cika a nutsatsa as-safat wato aya ta 139 zuwa aya ta 140 nan ne aka kawo kina annabi Yunus yana cikin manzanni ba sai lokacin da ya tsere na baki cikin manzanni kafin ma ya tsere na cikin manzanni kinan sai ka kaddara iz wato uzkur iz iz abaka ila al-fulk al-mashhun haka za a kaddara to kaga ga kalmomi kana ganin kamar haɗe suke amma ba haɗe suke ba ta fuskar ma'ana kaga dole sai an kaddara wani abu shi yasa sai malaman balaga suke kula da jumloli na alqur'ani da kalmomin alqur'ani malaman nahwu suke da nahwu ga kalma ga alakata da kalma malaman balaga da usulul fiqh da tafsiri sun maka wato alakar aya da aya ta fuskar ma'ana sannan kuma malaman balaga su kula da jumla da jumla da su da malaman tafsiri wannan jumla tana da alaka da wannan jumla ga yadda za a haɗa su kadiba cikin babi na alfaslu wal waslu a cikin wato ilimin balaga ga magana kan ganin ta haɗe amma rarrabe take sai an kaddara wani abu babi ne alfasul wal wasul zaka yi bincike a cikin sa wato a cikin mas'aloli da dama masu yawa mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta ɗari tara da talatin da bakwai malam yace fa in kila idan an kace kaifa qala Allahu ta'ala ya akai Allah yace wa arsalnahu ila mi'ati alfin mun tura shi zuwa ga mutum dubu dubu ɗari shi annabi Yunus kenan au yazidun ko ko za su fi dubu ɗari suratul safat aya ta 147 wa au ita ko kalima ta au kalimatu shakkin kalima ce ta shakka wa shakku shi ko shakku alallahi ga Allah muhalun abin da baya yiwa ba mu ce saman Allah ba don babu abin da ke saman ubangiji da yajuzu istila alallahi la haqiqatan wala majazan yace kulna za mu ce kila au an ce au huna anan bi ma'ana bal ana nufin a'a fala shakka babu shakka kenan nan da anka ce wa arsalnahu ila mai ati alfin mun tura shi zuwa ga mutum dubu aw yaziduna ay bal yaziduna sun fi haka wa qila dan sun ka ce bi ma'anal wawu kenan a'a ita aw bi ma'anal wawu wa arsalnahu ila mai ati alfin wa yaziduna suna wucewa don Allah ya san ya san haka ko sun wuce dubu ɗari kama fi qaulihi ta'ala kamar da yazo aula mastumun nisaa an gane ko kenan a cikin suratul nisaa aya ta 43 kenan wa in kuntum wato ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisa wadan sun fassara aunan wa lamastum an-nisa amma dai nan aw abin da fito a fili nan aw litakhiri ta ko ko kun ka shafi mata ko kuma yana yiwa biddin wani lokaci su haɗu ga wani yayi kaza kuma yayi kaza yace to wa qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wataala inda yace uzran aw nuzra shi qur'ani uzran yanke wato yanke uzuri ne aw nuzran kuma ko gargadi a yanke uzuri ne da gargadi babu wata matsala duka ya hada to nan au tana iya dauka bi ma'anar wawu ko kuma yanke uzuri na ga wadansu gargadi na ga wadansu ko ko yanke uzuri na a wani lokaci wadansu ayoyi gargadi na a wadansu cikin wasu ayoyi ko wasu lokuta wakila wadansu malamai sun kace ma'anahu abinda ake nufi au yaziduna suna yiwa su wuce fi taqdirikum a cikin kaddara wa kuku mutane falaura ahum ahadun minkum da dai dai daga cinku ya gane su laqalahum mi'atu alfin da zai ce su dubu ɗari ne aw yaziduna ko sun fi haka fashakku to shi shakku innama dakhala fi hikayati qawli al-makhluqin an wato kamar ya shigo ne ta fuskar ana ba da labarin qawli al-makhluqin abinda waɗanda an ka halitta bayu kenan za su faɗa inda sun ga waɗannan mutanen jama'a mai yawa kenan daga nesa wa nadhiruhu tamkar wannan qauluhu ta'ala fa da Allah subhanahu wa ta'ala fa kana qaba qausaini kenan jibril zai zo qaba gwargwadon qausaini wato kibiya biyu kenan aw adna ko mafi kusanci ina fata an fahimce ni zai zo kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan wato qaba qausaini kusan kamar abin da za a auna nisan kibiya biyu kenan ina fata an fahimce ni ko ya zo dab da shi ana iya cewa ya zo dab da shi kamar su qausaini kin shin tsawon su za a duba ko ko kausai ne in suna kusa da juna an hada su ai ma'ana kamar sun haɗi ne ma gaba daya aw adna ko yafi shi yafi haka kusanci to ba ana nufin Allah yana shakka ba kusancin Jibrilu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya zo kawo wahayi ana ana nufin inda kai za a bari ka gani da zaka cewa kamar haka ne ko haka ne shine abinda malam yake son ya ce wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 938 malam yace fa in kida idan aka ce ma fa'idatu takraril amri bit tawliya menene amfani da an ka maimaita umarnin tauliya na juyawa kenan wal ibsaru da gani fi ko kalla fi qawlihi ta'ala inda Allah yace fatawalla anhum hatta hin ka kauda kai ka bar su hatta hin har zuwa wani lokaci wa absirhum suratu safat kenan kuma wato ka shaurara musu ka dan yi musu jinkiri kenan tunda in ka kalli abu ba kai masa wani abu kenan kamar kana jiran kana shauraren abin da zai zo zai biyo bayani suratu safat aya ta 174 ko aya ta 170 zuwa aya ta 175 to me yasa an kace fata walla anhum hatta hin na farko sai an kace wa absirhum fa sawfa yubsirun sannan aka ce afa bi azabina yastajilun fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul mundarin sannan an kace wa tawalla anhum hatta hin wa absir fa sawfa yubsirun na fata an fahimci ni to menene fa'ida yace kulna zamu ce fa'idatuhu abin da yasa an ka maimaita ta'kidu tahdidi saboda a karfafa narkon da an kai musu ko tsoratarwa wal wa'idi da kyacewa da firgici da aka yi ai zuwa gare su kenan shi yasa an ka ce an maimaita magana fata walla anhum kuma an ka ce wata walla anhum sai dai na farko da fa'un ne na biyu kuma da wawun ne kai mai hadda alqur'ani sai ai hattara an gane ko mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 939 malam ya ce fa in kila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya aka Allah ce wa absirhum ma'ana ka dan saurara musu ka yi musu jinkiri ko ka kalle su ka zuba musu ido suratul safat aya ta 175 thumma qala thaniyan sannan Allah ya ce wa absir a cikin suratul safat aya ta 179 to na farko an kama fulun bihi an ce absirhum kai mai harda alqur'ani sai ka gane na farko akwai hum na biyu kuma babu hum to amma yanzu a fuskan ma'ana shi hum din maf'ulun bihi ne to me yasa aka kawo shi a na farko na biyu ba a kawo shi ba yace kulna zamu ce taraha taraha damir al-maf'ul bai kawo damiri na maf'ulun bihi ba shine tarasalin taraha wato shine ace an jefar da abu takhfifan dan sauƙaƙa magana wa ikhtisaran da takaitawa waqti fa'an kuma ya isa bi sabqi dhikri marrata bi sabqi dhikrihi marratan domin ya ambace shi a farko malin yace wakila waɗansu malamai sun tafi cewa a'a ma'anal awwal abinda ake nufi wa absirhum ka kalle su idan nazala bihimul azab idan azaba ta sulku musu wa ma'ana thani shi ko na biyu wa absiril azaba ka kalli azaba idan nazala bihim idan ya sauko gare su fala farqa bainahuma fil ma'ana amma babu bambanci cikin ma'ana ma'ana nan ka kalle su lokacin da azaba ta sauko musu ka kalli azaba domin kana iya ka kalli azaba ga ta nan tana zuwa daga sama sannan in ta abku musu kuma sai ka kalle su waɗansu malamai sun kawo wannan kuma ka diba cikin التعبير القرآني أستاذ الدكتور فؤاد بن سام الرائي باب الذكر والحذف ذاك يا كاو إن waɗannan amsila ta balaga ta shafe wani abu da kuma ambatarsa a cikin alkur'ani na an shafe na an kawo wanda kuma bincike ne mai yawa wanda in ka kuma cikin wannan littafin nashi insha Allah ta'ala wato zaka ga wato wannan ina fata an fahimce ni kuma ba na ce duk abin da ya kawo ba dole mutum sai ya karba ba haka nan bane a'a shi an ka ce mutum ya yi ijtihadi ya kawo wani abu zaka duba in kaga abin ya dace ka karba ka karba in kaga bai dace ka karba ba ba sai ka karba ba domin ba wajibi bane gare ka dole sai ka karba wannan shine abin da ya kawo mu ƙarshen wato suratu safat a cikin wannan waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma kafin mu kai ƙarshen ashe wannan na yi mantuwa a cikin suratu safat a cikin littafin daf'u ihamil qirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti a wajen qissa ta wato annabi yunus kissa ta annabi Yunus inda anka kawo wato wa inna Yunus lamin al-mursalin kenan wato a wannan mas'ala mas'ala ta inda anka ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun wato to kafin wannan mas'ala din kina a mas'ala ta 936 kafin mu je mas'ala ta 100 wato a mas'ala ta 936 a cikin littafin a matsala ta ɗari haka ne dai matsala ta ɗari tara da talatin da da shida inda an ka kawo kissa annabi lut kuma an sai aka bijiro da kissa ta annabi yunus to anan ya kamata mu kawo wannan kissa to da yake ba ita ce farkon tashi ba sai nan manta marmakon in kawo kissa ta shi annabi yunus saboda wannan aya tana da alaka ne da wato kissa ce ta annabi Yunus amma an hada ta annabi Lutu da annabi Yunus sai nan manta na wuce wannan mas'ala din to kenan za mu kawo wannan mas'ala a cikin wato littafin dafa ihamil tirab domin ita shi malam ya kawo ta ne a mas'ala ta 152 a cikin littafin dafa ihamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a aya ta 145 inda Allah ya ce malam ya ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala fa nabadnahu bil ara shi annabi Yunus mun jefar da shi nabaza shine jefarwa bil ara'i a wato sararin ƙasa ma'ana bisa doron ƙasa kenan wa huwa saqim yana cikin rashin lafiya an gane ko to ai ana cewa kifi ne ya jefar da shi domin kifi ne ya amayo shi da izinin Allah ne shi kifin ya amayo shi هذه الآية الكريمة wannan aya mai daraja fiha tasrihu a cikin ta akwai bayani qarara bi nabd Yunus an jefar da Yunus bil ara'i a wato farfajiya kina a fili an gane ko alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam kinan tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi annabi Yunus da kuma manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim وقد جاءت آية آية أخرى وتآية تاذو يتوهم من هذا أفهمت دقريت خلاف ذلك ثابان ونن وهي قوله إتشي فتر الله لولا أن تداركه نعمة من ربه إن بعدن دا نعمة الله ترشكيش با شي النبي يونس كيفية هذه شي to lanu bi zabil ara'i da an jefar da shi bil ara'i a fili na ƙasa kenan wato aka iya cewa bakin ruwa ko kuma a fili fallau wal jawabu amsa anna limtina al madlula alaihi bi harfi limtina al limtina hanuwa abu al madlula alaihi wanda abin da ya nuna shi ko aka nuna shi bi harfi limtina da harfi wanda ake nuna na kiyawa kenan abu bai kasance ba alladhi huwa laula wanda ita ce laula ana kiranta harful imtina munsabbun alal jumla hariya shi wannan imtina'in hanuwa abun munsabbun ya zuba ne kenan ya abku ko ya fada alal jumla hariya akan jumla ta hali la ala jawabi laula ba akan jawabi laula ba ina fata an fahimce ni wa taqrirul ma'ana mala yace yadda za a tabbatar da ma'ana gashi laula an tadarakahu ni'matun min rabbih da dai ni'ima Allah bata riske shi ba an gane ko ko ta cin mishi lanubi zabil ara'ida an jefar da shi a fili an gane ko fi hali kaunihi mazmuman yana matsayin abin zargi lakinnahu tadaraktu lakinnahu tadarakathu ni'matu rabbih sai da ni'ma Allah ta riske shi fa nubi zabil ara'i sai anka wato jefar da shi a fili an gane ko ghaira mazmumin ba yana abin zargi ba fa hadhihi alhalu to ita wannan halun umdatun la fadlatun in an ce umda kamar abuna wanda yake gimshiki ne a cikin magana la fadlatun ba wai wanda ba a da bukatar shi bane aw anna al murad bil aw anna al murad bil fadla abinda ake nuhi da fadla ya kawo au kenan ina ganin wal murad wa anna al murad bil fadla ya kamata ban sani bane ko ko au bi ma'ana al wawi ma laysa rukunan fil isnadi duk abinda ba rukuni bane cikin isnadi danganta magana nan an ce isnadi kamar danganta magana kaga yanzu in ce ja'a muhammad muhammad ya zo na danganta zuwa asnattu almaji ila Muhammad haka in nace Muhammadun misali ja'in Muhammadun ya zo an gane ko shi ma nan nayi isnadi kiran nan isnadi ba wai ana nufin sai da wato ma'ana ce aka hankalta ma an danganta abu zuwa ga abu ba wai jumla fi'iliya ba ko jumla ismiya dan wani yana san tsammanin jumla fi'iliya ce kawai ake cewa an yi isnadi cikin ta ina fata an fahimci yin ce yanzu misali ash-shaytanu kadhiban asnattu al-kadhiba ila ash-shaytan ko da ba jumla ce wato abin nan ba fi'iliya ce ba ta'u to shi na malam ya ce wa in tawaqqafat sihhatul ma'ana alaihi ko da ku ya kasance ba ma'anan magana ba ta cika sai an sai an same shi to wannan shine ake nufi da al-fadla an gane ko ko da ma'ana ba za a fahimce ta ba sai an kawo shi to amma in bai shiga cikin isnadi ba ya an ce isnadi kenan fi'ili da fa'ili ko danganta abu zuwa ga wani abu to shine ke nufi da al-fadla wanda za ku ga waɗanda abubuwa da a ilimi ana faɗar su kuma suna da muhimmanci ka fahimci inda an ka abin nan to abinda shi malin ya kawo sai dai mai tahqiqin wani littafi a number 2 da inda malin yace anna limtina al madlul alayhi bi harfi limtina alladhi huwa laula munsabbun ala jumlati al hariya sai ka number 2 number 2 din da number ta bi in ka diba a karkashi mai wannan Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi wanda ya tahqiqin wannan littafi sai ya kawo number ta biyu yace wa ya'ni bil jumlati al haliya abinda yake nufi da jumla ta hali an gane ko tatimmatul aya cika aya wa hiya qawluhu ta'ala shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa mazmum shi yana abin zargi suratul qalbi aya ta 49 kinan can fana baznahu bil ara'i wa huwa saqim kinan laula an tadarakahu ni'matun bir rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum kinan abinda ake nufi da ya zan abin zargi sai dai an jefar da shi a bisa kasa amma ba yana abin zargi ba yana marashin lafiya saboda ya jima cikin cin kifi malam yace to wa nadhiruha tamkar irin wannan aya an gane ko qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma la'ibina ba mu halicci sammai da kasai ba da abin da ke tsakankanin su la'ibina dan wasa to kaga na ai an ce ba Allah ya halicci sammai da kasai ba an yi banna in an ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma wannan ai kafirci ne amma ana nufin la'ibina ba mu halicce su dan wasa ba ko muna wasa an gane ko suratul dukhan suratul dukhan aya ta 38 mai har da alqur'ani sai ayi hattara a cikin suratul anbiya akwai aya mai kama da wannan wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina can as-samaa wal arda na an gane ko la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan nan ko cikin suratul dukhan da jam'ina wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin an gane ko suratul dukhan aya ta 38 wa qawluhu da tamkar irin wannan aya fatar Allah subhanahu wataala wa ma khalaqna as-samaa wal arda ba mu halicci samai wa ma khalaqna as-samaa ana ana nufin al wannan da take cikin suratul eh sa da kenan da wanda take can cikin suratul abin nan suratul anbiya duk al-jinsiyya ce nan cikin as-samaa'u da al-ard domin nan wa ma khalaqna as-samaa ba ana nufin Allah sama guda ce ɗaya halitta ba an gane ko inda an kace as-samaa a cikin suratul al-anbiya da nan da a cikin suratul sad wa ma khalaqna as-samaa mu halicci sama ba ana rufin sama ɗaya ba ba mu halicci samai ba nan aljinsiya ce wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da da abin da ke tsakanin su batilan dan ƙarya ko dan wasa ina fata an fahimce ni domin in ka ce al ahadiyya ce kinan sama guda ce kawai Allah bai halicce ta ba dan ƙarya shiddan ya halicce su dan ƙarya kaga ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce ni ko ko can cikin suratul anbiya'i wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina ba mu halicci sama da ƙasa ba dan wasa kinan sauran sama a halicce su dan wasa ne kaga ba haka ake nufi ba ina fata an fahimci ni kuma ba a cewa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma sai a tsaya a ce kenan Allah ba shi ne halicci samai da kasai ba a to kenan in ba Allah halicci samai da kasai ba wai halicce su amma ana nufin ba halicce su don wasa ba ko ko don ƙarya ko ko don abin nan haka kawai babu wata hikima malam yace li annan nafiya fihi ma shi wannan hani da aka yi ko in afwan korewa da aka yi da anka ce ma ma din nan munsabbun ana zuba shi ne asalin sabba shi ne an zuba abu amma ana nufin ya kafu ne ko ya girku ko ya abko akan alal hali akan hali la alama qablahuma ba akan abin da ya gabace su ba ina fata an fahimci ni ina fata an fahimci ni eh wannan shine eh mai taqiq wani littafi yace la ala ma qablaha kenan sai kawo qauluhu qablaha ya kawo number 1 in ka diba cikin wannan taba'a da take hannuna ce qablaha din nan shine abin nan sai an kasa kuma min hadhal kitabi qablahuma an gane ko wa huwa wahmun kina akwai wata wata taba'a ta buga wani littafi an sa ma qablahuma ya ce to wa huwa wahmun kinan da an ka sa ma qablahuma wahmun kama an yi wahamina wal musbatu min tab'at al majallat al islamiyya ina ganin yana cewa mallan yayi wahamina da an ka ce la alama qablaha to amma ni ina ganin shi wanda ya ce an yi wahamin ma ina ganin da ke in ba shi ne wahami ba domin aya bi ne mallan ya kawo kenan munsabbun ala al hali la alama qablaha in damiri yana koma zuwa ga al hal to ana iya cewa la alama qablaha ko ko in yana koma zuwa ga ayar karshe ana iya cewa la alama qablaha amma in yana koma zuwa ga ayoyi guda biyu da malam ya kawo da yace wa nadhiru ha qawluhu ta'ala wa qawluhu la alama qablahuma ai al ayataini to dan haka dai duka magana tana iya shiga cikin juna ni dai nayi kawo abin da na fahimta wallahu ta'ala alam to wannan shi dai ni dan haka nafiyu yana da muhimmanci ka san nafiyu da anwa'uhu da ahkamuhu da asbabuhu uslubi ne da annafiyu da annahayu da al-istifhamu da wane ne da wane ne asalib duk kai kokari ka san su asalibul balaghiyya yadda zaka fahimta larabcin qur'ani ba wai kawai yadda zaka zo kai abin da ka ga dama ba ka kai ka sani inda kai daga baya kuma abubuwa su dawo maka yan uwa musulmi suratu as-safat Allah ya nuna mana mun kai karshen ta kenan yanzu zamu shiga a cikin wato suratu sad insha Allah ta'ala to kamar yadda muka saba muna farawa ne da bayani kan sura sannan mu shiga cikin ayoyi kenan zamu diba cikin littafin أسئلة, أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراجي يتشي سورة صاد سورة ودا أكي كرا سورة صاد mai tahqiqin wanda littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ka number 1 in ka diba kasa zaka gani number 1 an kawo bayani sumbiyat fil masahifi an sanya mata suna a cikin alqur'anai wa kutubit tafsiri da littafan tafsiri wa kutubis sunna da littafan sunna wal athar da littafai waɗanda anna athar na riwaya an salaf waɗanda an karwato daga salaf suratu sad suratu sad kama yuntaqu bismi harfin sad kamar yadda ake furuci da sunan harafin sad ba da harafin sad ba wato harafin sad sunan shi sad amma an kai mata wasali sai ta koma sa to shi yasa ce bismi harfin sad kaka san tsammanin malam yayi kuskure ne da sunan harfin sad tasmiyatan laha an sanya mata suna bi awwali kalimatin minha da kalima ta farko hiya sad ita ce sad domin sadun in an ka rubuta shi a matsayin suna ya koma kalima amma in an ɗauke shi harafi ne yake kuma harafi kenan in nace ismu sad kalima ce domin sadun kinan in zaka karanta shi da sadun ne da alifun da dalun nan ba harafi bane yana da kyau a fahimci wannan yace bi sadi bi sadin za a kawo sad fa alifun a kawo alif fa dalun a kawo dal sakinatun dalun kinna ita sakina ce za a yi mata sukuni sukuna wuquf sukuni na wuqufi sad sha'an hurufin tahajji malam yace shine sha'anin harufa na tahajji huruful hijaiya harufan larabci inda tahajji biya lokacin da za a yi nutuki da su a ambace su da sunayen su an takuna mawqufatan kinan za a tsayawa akan tsayawa akan su ai sakiratan za a yi mutu sakiratal i'jaz an gane ko an takuna mawqufa ai sakinatan al-i'jaz to kinan sakinatul i'jaz za a yi mata sukuni kuma sukuni na i'jazi ban sani ba tana yi wannan nufin akwai ijazi a cikin waɗannan wato haruffa kenan wanda suke nufin mu'jiza ta alqur'ani da na ga dai bayanin da gashi yazo kamar a gutsiri yace intaha kenan kamar da alifun da ha'un sunan intaha bayani ya kare min at-tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur wannan shi dai ne abinda wato malam ya kawo to mas'alar da za mu tashi akan ta sai mas'ala ta 900 da arba'in malam yace fa in kila idan anka ce aina jawabul qasami ina amsa ta jawabi na rantsuwa kenan cikin larabci fi qawlihi ta'ala inda Allah yace sad harafi ne sad wal qur'ani dhikr Allah yana rantsuwa da alqur'ani dhikri ma abucin ambato alqur'ani ya dauke da ambato kuma shi kanshi ambato ne malam yace to kullu zamu ce fihi wujuhun akwai amsoshi daban-daban tunda an yi rantsuwa ba a kawo amsar ta ba akwai malamai wadin sun kace ahaduha na farko annahu lamma zakara harfan min hurufil mu'jami da Allah ya faɗi wani harafi daga cikin haruffa na larabawa kenan na larabci shine hurufil mu'jam kuma al mu'jam ana nufin wato qamus na larabci kenan wani lokacin da kiran shi al ma'ajim insha al ma'ajim ala sabili tahaddi akan waɗannan haruffan da Allah ya faɗa akan ya faɗe su ne akan salo na kalubalantar wato waɗanda suke musu alqur'ani cewa daga wajen Allah yake wat tanbihi kuma ya faɗakar alal ijazi akan mu'jiza ta alqur'ani kama kila kamar yadda anka ce fi kulli suratin a cikin kowace sura muftatahatin bi harfin wadda ta bude da wani harafi atba'ahu alqasam wanda rantsuwa ta biyo bayan shi mahdhufun sai anka ce aljawabu mahdhufun amsat an shafe ta kenan duk surar ta bude da harafi irin waɗannan haruffa da ake kira alhuruful muqatta'a sannan rantsuwa ta biyo baya to kawai sai waɗansu malamai suka ce to duk jawabu a cikin irin waɗannan surorin waɗanda sun ka bude da harafi kuma da rantsuwa sun ka ce an shafe shi mahdhufun kenan والجو... محذوف الجواب an shafe amsa lidilalati tahaddi alaihi domin shi kalubalen da an ka nuna ya nuna cewa kamar an yi an ba da amsa ne ta rantsuwar ka annahu qala dai kamar kace an ce ne wal qur'anu dhikr ina rantsuwa da alqur'ani ma abucin ambato ko ma abucin wa'azi innahu la kalamun mu'jizun lalle shi alqur'ani wato magana ce da take mu'jiza wadda ba yadda za a yi a kawo ta wakazalika kamar haka ne idza kana al harfu muqsaman bihi idan harfin ya kasance kamar an yi rantsuwa ne da shi ka annahu kana dai kamar kace ya ce aqsamtu bi sad na rance da surar da akwai harafin sadun cikin ta domin ba sai ba sai an ce na rance da sadun ba duk da yake Allah shi ya halicci yare kuma shi na rantsuwa da izini yana da izini ya rance da duk abin da yake so amma nan da yace misali aqsamtu bi sad ina rantsuwa da surar da an ambaci farkon ta asad wal qur'ani bi dhikr al qur'an da al qur'ani ma abucin ambato inna hadha al qur'an inna hadha al kalam la mu'jiz inna hadha al kalam mu'jiz wannan magana al qur'ani lalle mai gajiyarwa ne ma'ana magana ce da ba a kawo irin ta mu'jiza ce shi yasa malam Bahaushe ma ya dauki mu'jiza kawai ya huta wato abin da ya gajiyar athani amsa ta biyu waɗansu malamai sun kace anna sad shi wannan sadun an gane ko harafi na sadun kinnan khabarun a can cikin waccan sura muke magana fa khabaru mubtada'in khabar na wato labari ne na mubtada kinan a nahau kenan mahdhufun an shafe shi ala annahu ismul lisura cewa shi ne shi suna na sura sunan sura ka annahu qala kaba Allah ya ce hadhihi wannan sura sad kinan ita ce sura wadda take banta cikin alqur'ani da take farawa da harfin sad yani hadhihi sura wannan sura allati a'jazat al-arab wadda ta gajiyar da larabawa to in ko ta gajiyar da laraba balle wanda ba larabi ba wal qur'ani dhikr ina rantsuwa da alqur'ani ma abucin ambato kamata kulu kamar dake cewa hadha hatimun wallahi wannan hatim ne wallahi na rantsi da Allah ina fata an fahimci ne an ce hatim kai hattara ba khatim ba balle ka ce wato abin da ake nufi eh zobe ba haka ake nufi ba an gane ko ko khatim shine wanda ya cike wanda ya cike na ƙarshen mutane ba haka ake nufi ba nan hatim ne da ha karami wanda bai da digu wani mutum ne wanda ya shahara da kyauta hatimu ta'i a cikin larabawa kenan in ka ce hadha hatimun wallahi wannan shine hatim wani mutum ne turidu hadha huwa al-mashhur kana nufin shine wannan mutumin da ya shahara bis sakha'i da yawan kyauta wallahi na rantsi da Allah kenan kamar irin wannan usulubi ne الثالث waɗansu malamai sun kace amsa ta uku jawabul qasami anna jawabul qasami wato amsa jawabi na rantsuwa kam ahlakna kinan da inda Allah ya ce sad wal qur'ani dhi dhikr to kam ahlakna min qablihim min qarnin shine jawabul qasami wa asluhu kenan asalin magana lakam ahlakna an shafe lamun ita ce ta jawabul qasami ai wallahi mun halakar da dama falamma qala al-kalamu lokacin da magana ta danyi tsawo tsakanin jawabi da abin ga an dan tsawaita kenan ba a kawo shi kai tsaye ba don ya kamata a kawo shi tunda tsakanin jawabul qasami da da alƙasam ba a son su tsawaita kawai suka ce wallahi inni la sadiq to amma tunda an kawo ta magana ta shiga tsakankanin su ba yana nufin yayi tsawo wani lokacin dole sai an sa magana mai yawa tsakankanin su yace to hudifatil lam sai an ka shafe lamun takhfifan dan sauƙaƙar da magana kama fi qaulihi ta'ala kamar da yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wash-shamsi wa duhaha in Allah yana rantsuwa wa shamsi da rana wa duhaha da kuma wato hantsinta ina fata an fahimce ni to wal qamari idza talaha shi wal qamar wadan sun kace wawul atafi ta domin an yi rantsuwa sun kace a wani kasami da an ka sake yi an ka sake wata rantsuwa kina a wadan su malamai rantsuwa ta maimaitu daban-daban wasu sun ce a atafi na an kai kuma duk ma'anar guda ce tunda yan an rantse da na farko an kai ta atafi ko ya zamanto atafi na shi ma ana rantsuwa da shi ana rantsuwa da shi ko ko kowace rantsuwa ce mai zaman kanta duk dai a takaice za a haɗe a wuri guda to sai sun kace amsa jawabul qasami qad aflaha man zakkaha kenan tunda an da an ka fara wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wa banaha wal ardi wa tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha kenan kama an shafi lamun ne laqad aflaha man zakkaha ina fata an fahimta sun kace nan ne jawabul wato alqasam yake a cikin suratu shamsi to kamar haka ne ita ma wa aya sad wal qur'ani dhikr kam ahlakna min qablihim sai da an kawo dan su abuwa sannan an kace kam ahlakna min qablihim min qarni wadansu malamai suka ce akan wannan arabi'u amsa ta hudu wadansu malamai sun kace anna qawluhu ta'ala shi fatar Allah subhanahu wa ta'ala inna zalika la haqqun takhasumu ahli an-nar aya ta 64 a karshen wannan sura sun kace can na jawabul qasam shi kenan da Allah ya ce wal qur'ani dhikr to sai ce inna zalika la haqqun lalle tabbas alqur'ani gaskiya ne bayanin da alqur'ani yake basuwa gaskiya ne ta khasumu ahlin nar jaye da yan wuta za su yi don yana daga cikin abin da labari ya bada ya bada ya bada amsa shi to amma dai wagga magana ta yi nisa kwarai da gaske magana ce ta wa huwa qaulul kisai shine imma magana imamul kisai wa qala al farra'u farra'u yace shi ma wani malamin lugani la yastaqimu fil arabiyya a cikin larabci wagga magana ba ta tafiya daidai jama'a li ta'khurihi jiddan yace saboda yayi jinkiri kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske anil kasame daga rantsuwa kenan bai dace a ce wannan shine jawabin kasame ba to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo kuma ina ganin akwai wasu maganganu waɗanda ma ba wannan ba dan magana hudu ce aka kawo akwai ƙarin maganganu kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun al-shaykh as-samin al-halabi ina ganin akwai ƙarin maganganu kan wannan kadiba kuma cikin al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi sannan kuma kadiba cikin in ban manta ba ad-du'a'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an na al-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo ƙarin maganganu kuma ya kawo maganganu yake so in ce na malamai a irin wannan mas'ala din sai kaga irin aujuhu da malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan mas'ala to ƴan uwa musulmi ina ganin ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya fara yi mun halinsa insha Allahu ta'ala sai a darasin mu na gaba idan Allah ya yarda za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh